littafi da za mu yi bayani littafi ne na ashafa fi tarihi hukukil mustafa da yi za a gane sanin haƙoƙin wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam lil qali iyar ga al qali iyar min al kutubi daga littattafai allati adda kasira min al ulama wanda malama da yawa sun lissafa mana wal muhaqiqina da malamai na haƙiƙa min khairul kutubi daga mafi alkhairin littafi bi mawrihi inda aka ajiye shi faga da ƙala anwul muƙarri malam muƙarri ya gaya mana fi a zaharar riya min ma kamala ta'alibi yayin da ya wallafa ya gama wallafa littafi rirwanullahi alaihi ashifa annabi bana ga bi gayatul uswa yace lalle ashifa ya kai matuƙa na nisa wa sara fituhu ɗaukakan muryarsa ya kai sharkan gabashin duniya a garban da yammaci wala kad haƙiƙa lahajat bihi lakasatu mutane da yawa lahajat bihi wal amatu da mutane na kowa da kowa da ke bugu kowa yana burinsa ajama wa urban da larabawa da gwarawa wa manala bihi muwallibi mai wallafa littafin nan ya samu gairihi min rahman urban kusanci sun maƙala ya ce wa fara'ilu hadal kitab falalan wannan littafi la ta sauki ba a iya gama shi wala yamtari man samiya kalamul azab wannan magana mai zaƙi ba a guda shi ala sahabi almuna wura fi wasu ban nabi sallallahu alaihi wasallam aw wasa bi ijazi alqur'ani ko sufa da ijazi na alqur'ani anna tilka nafahat wannan baye baye ne na rabbaniya wa min hatu samadaniya da baye bayan baiwa sarki a samadaniya kasallahu bihi wanda Allah yake ba hadal imam wannan limami wa alahu Allah ya masa ado bi durriya nazim da durransa tsararre zalika wannan kuwa fadulillahi falala ce ta Allah yuti man yasha Allah yakan bada falalan ga wanda yake so wallahu zul falali Allah ma abocin falala ne al'azimu mai girma tarjuma mul qari sai tarjuma mu wannan malami na mu alqari mai littafin shine huwa alqari iyar sunansa iyali dan musa dan iyali dan amrun dan musa dan iyali dan muhammad dan abdullah dan musa dan iyali al-yahsadi asibiti maganin birnin sabiti wa min ahli sabtata yana daga ma'abutan birnin sabta asaluhu asalinsa min madinatul basda yana daga birnin basda wali da an haife shi fi muntasiri sha'ban ya kama min sanati hijira na annabi yana da sanata sita wa saba'ina wa arba'a ta hijira yana ɗari hudu da saba'in da shida aka haife shi wata wafa ya yi wafati rahimahullahu Allah ya ji kansa bi marakish a birnin maraƙi magarib a afirka an waɗanda yi mazauninsa wasu da sanatu hijira yana da shekara ai sanatu arba wa arba'ina wa kamsa mi'at ɗari biyar da arba'in da hudu ya rasu an haife shi ɗari hudu da saba'in da shida ya yi wafati 544 shekaru nawa kenan 476 77 80 sannan aka kara a hirin ya zama 500 kaga an samu 24 kenan to ga 40 ya zama wato 24 ga 40 ya zama 64 shekaransa 70 a duniya shekara saba'in ya a duniya waƙaddim al'andalus ya gabaci birnin andalusiya ɗalaban ilimi domin ya nemi ilimi fa a kada bi kurɗaba ya nemi ilimin a birnin kurɗaba an jimlati ulama iha da dukkan malaman kurɗaba wa a kada bil masharik ya yi nan gabacin duniya an ƙari sadaji ya je can gun alƙali sadaji wa an gairihi wa uniya kuma ya yi ƙoƙari na taimakekeniya bili ƙali shiyuki da gamuwa da manyan shehunne wal aka zo anwa kuma ya riƙe ilimi a gun manyan shehunne wa jama'a min al ahadithu kafiran ya taro hadisai da yawa walahu inayatun kabir yana da babban taimakekeniya wa timaman da himma bi jam'i da taransa wa taqayyidihi da kuma wato taqayyidin sa ne kudirewa wa kadisa tsara bi baladi ya haƙiƙa ya yi alƙali a garinsa ya yi alƙalanci a birnin sabta muddatan ɗawila mudda mai tsawo hamadu siratu biya don mutane sun yi godiya da wannan zamani da ya alƙalanci sumo na ƙalamin hassan na aka kira ila ƙara'i garna ƙada kuma ya yi alƙali a birnin garna zaɗa sunan birnin kenan falam ya ɗul muddatu biya amma wannan bai daɗe ba yin alƙalancinsa a nan wa ƙala huwa min nasabi ajdadi yana daga nasaban kakanninsa istaqarra ajdaduna yace kakanninmu sun tabbata bil qadimi da can bi bahajati basda su ne suke da kwarjini a birnin basda min baladil andalusiya daga can garin andalusiya summa intaqalu ila madinati fas daga nan ya shiru zuwa birnin morocco shine fas wa kana lahu istiqraran kuma ya tabbata birnin irawani fala adari ba mu sani ba a kana qabla istiqrarihim bil andalus zaman da ya irawani kafin ya zauna ne a andalus an ba da bayan ko ya zauna andalus ya zauna irawanin قال وكان عمرو دين والده shine mahaifin jaddu abi baban wannan malamin namu rahmatullahi ramin Allah ya tabbata ala jami'in ga dukkanin su rajulan mutum ne kairan na kirki salihan mutumin kirki min ahli qur'an mutanen mahaddata qur'ani ne in ta gane ne ya kira tu min madinati fas daga birnin fas ila madinati sabta zuwa birnin sabtata ba da dukuli bani ubaidu bayan su bani ubaidu sun shiga magare kamar yadda zuwa littafi na sila da kuma a zaharar riyar jiri na ɗaya shafi na ashirin da takwas da jiri na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da biyu wa ƙala anu ibn hudansa yana faɗa ce na sha'abi babana ya rayu ala ifadin ga kaniya wasu ya nufin da kare mutunci marzal hali da akan yarjejen hali mahamudul aqwali ana godiya ga kaulolinsa wal af'ali da ayyukansa mausufan ana sufata bin nabali da babban mutum ne wal fahimu da fahimta wal hazaqu da hazaqa daliban lil ilmi maneman ilimi ne harisa mai kwadai ne mujtahidan biyu mai kokari ne mu'azzima min al ashiyaki yana da manyan shehunai min ahlil ilmi na ma'abuta ilimi kasir da majalisi yana yawan zama da manyan malamai wakati lahu ilayhim kuma an sabani gagara ana kawo gunsa ila an bara a hana zamani har izuwa ya tserewa ma'abuta zamaninsa wasa da jimlatu a garani ya shugabanci dukkanin tsarekunsa fakana min hibzi kitabun layi yana daga mahaddata qur'ani izu sittin mal irabi kuma in zai yi karatun qur'ani da kyakkyawan ira'a yake yi wala kaddu kuma Allah ya bashi rubutu waziran cikakke min tafsirihi na sanin tafsiri wa jami'u ulumi da dukkanin ilimai Allah ya sanar da shi wa kana min a'immatul hadith yana daga manyan shugabannin sanin hadisi biyo a zamanin sa babu irin alqaliyyar usuliyan malami ne wa aradan adubba ya bujiro malamai masu ladabi kowane iri ne malam mukar ya faɗa a littafin azharul riyar wa kana alqari abul falalu kasirul itinai mai yawan ce mukeke ne ne bi taqayyidi wajen qayyadewa wa tahsili da saduwa qala ibnu qatima kana yace la yablugu sha ba wanda yayi sai ya je fagen alqadi iyar wala yablugu madahu ba wanda zai kai fagen safir inaya wajen taimako bi sanatil hadisi sanin ilimin hadisi wa taqayyidil asar da qayyade wato hadisan annabi wake da matal ilimi da hidima ga ilimi min husuna ta fannani bi daga kyan fanni fanni fanni cikinsa wa tasarrafu da tasarrafi alkamul cikakke fi fahimi ma'ani cikin fahimtar ma'anoninsa ila ildilayil bil adat har zuwa ga zurfafawa wajen adat abubuwa wanda aka lissafa masu yawa wata uku da tabbatarwa bin nazami wajen tsarewa nasara da irin waƙe-waƙen nan wa maharatuhu ya kai mahiru fil biyi a fiqh wa musharakatu yayi tarayya fil lugha a lugha wal arabiya da arabiya wa jumlatu da jumla faqad kana jimal al asri a zamanin sa ba mai kyau irin sa a zamanin sa da hi ake kafa ado wa mubakkarul afaqi da hi ake alfahari a sasanni wayan bul ma'rifatu agun alqali ne ake samun mabubugan ilimi wa madinul ibada da hi baramun ba da fa'ida ne wa idza uddat yayin da za a lissafa rijalan mazaje al maghrib na afirka faralan masu daraja an andalusiya ga andalusiya habasna wa dole a lissafa da alƙali iyar yana cikin su wa qala wa kana rahimahullahu mu'azziman li sunna mai girmama sunnan annabi ne aliman malami ne amilan mai aiki kashiyan mai tsoron Allah qanitan mai kankar da kai qawwala lil haqi mai yawan faɗin gaskiya ne la ya kawo billahi laumata la'im abin Allah baya jin tsoron zargin mai zargi wa kana mu'taniyan mutum ne wanda yake mai lura bi ribdil alfazi da kiyayo lafazai annabuwiya na annabi ala ikhtilafi dariqi haza sabanin tabarkin wa kitabahu al-masharik da littafin da yake wa katabahu da rubuta al-masharik a gabanci azqa shine mafi tsarkaka shahidan ala zalika wa kana halil jawabi nan da nan an tambaya alƙali in zai ba da amsa hada zihini yana da kaibon tunani mata wa zuƙai yana da ruruwan kaibon hankali jami'an lil hununi ya taro fannoni da yawa akala min habil hadil wadir ya riƙi rabo cikakke wa kana bari da kaɗi ya tsiro mutane a rubutu almazari hasan ibara da ishara yana da taushin nuni wa talibihi wannan littafi na san shahidin bi zalika shine zai baka da shaida akan haka wala hu bil wiki da maliki an yadda tsoli a fiqhu maliki hi ma wani ne mai fada aji wa alil ma'awwal da maganar sa ake dogara fi halil alfazi cikin warware lafuza na mudawwana wa rubdul mushkilati da kiyayo abubuwa masu rikitarwa wa tahririn da tatowa ruwayatuwa ga ruwayoyi wa tasmiyatu ruwayatuwa da jin ruwayoyi a gunsa da shi ake kafa hujja wannan shine tarjumami akan alƙali iyar sai littafin da za mu yi sharhi namu na mulla ali alƙari wanda shi ma mulla ali alƙari an haife shi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu hijiran annabi ya yi wafati dubu da ɗari shida da shida Allah ya karɓi ransa shine da sharhinsa za mu yi bayani shine mulla ali alƙari ali ibn sultan bin muhammadu nuruddin al-mulla al-malla al-harawi alƙari faƙihu lanabi yana daga masana daga hannafawa min sudurul ilimi wanda yake gabatawa da ilimi fi asar ya a zamaninsa wala da an haife bi harrati a unguwa ko sakana maka ya zauna a maka a nan yayi wafati wakila kana yaktubu yana rubuta fi kulli amin musafin kowane shekara zai rubuta alqur'ani walai dan rabi yana da wani cin baki da yake nuna kiradi na karatu da yawa tafsiri da tafsiri ya bi'uha in yayi kuma zai je fansar sai bi utu min al'ami qur'ani zai rubuta in ya rubuta qur'ani ya siyar ya bantar to ne sai sai abincin sa ne shekara haka yake rayuwa ila al'ami zuwa ga shekara mai zuwa shi mun lale da dari qur'ani zai rubuta in ya rubuta ya bantar ya sai abincin shekara kuma sai ya sake ya rubutawa ya bantar haka rayuwa take wasan laba kitaban kasira ya wallafa littattafai da yawa shi mun lale da dari min ha daga ciki akwai tafsirin sana'ar qur'ani salasa mujallidatin mai mujalladi uku akwai littafin da ya sunansa al'asamar wal janiya fi asma'il hanafiya bayan nan yayi littafi mai suna al-husulu al-muhimmat sai kuma bayan nan yayi littafin fiqh sai bidayatu salik sai manafiku shi ma littafin da ya wallafa ne shehebi mushkat al-masabir bayan nan kuma yayi sharhul mushkilat al-muwadda sai sharhun ash-shafa sai sharhul husnul hasin sai hadisin da yawan da a ciki akwai littafin na hadisi sai kuma sharhu shama'i talibu a labarin adab al-muridina li abdul qahir as-sahrudi littafin sa ne shi ma sai kazan na ribadi sai siratu shak abdul qadir jilani sai kuma risalat sai kuma lakasu muwaddata min qamusi sammaha namusi kuma yana da sharhin arba'in an-nawawiyya nuriya nawawiyya sai kuma tazkiratul mawru'at sai kitabul jamalain sai hashiyatu ala jalalain sai juz'u minhu sai tafsir sai arba'una hadithul qudusiyya sai risalatun da yashi sai kuma rau'ul mu'ali sai sharhul qasidatul badawul amali a wanda ya alamaran to sai min hawlin dawrul azhari fi sharhi fiqhul akbar في الرسالة بالرد على ابن عربي في كتاب الخصوص وعلى قائلين بالهلول والإيتياد في شر الكتاب علم عين العلم المقتصر من الأحياء في فتح الأسماء فيما يتعلق بالاستماع من كتاب والسنة ونقول الأئمة فيكم توليه المباني sharh muqtasar al-munari fi wusul sai kuma zabdatu fi sharh al-burda sai kuma muktabat al-adib naqala li an shamil fi sha'an al-kilab hawl ism abi sahib al-tarjuma حاشية الآتي في حاشية لزام في أدب المؤجل أن يسموا أولادهم أسماء مدرجية مثل خالد محمد سي صادق محمد وأسد محمد اسم أبي سلان محمد فهو من هذا القبيل على ما سمع وما كونه من الملوك فلم أسمع wannan ba mu ji ba to wannan shine tarihin wannan mai littafi na to sai mu je cikin karatu
اللهم صل على محمد وآله وسلم to bayan alƙali ya gama yayi akuziya yayi hamdala mun faɗi tarjumaminsa kuma mun faɗi tarjumamin mulla ali da ƙari sai ce Allahumma ya ubangiji salli ala Muhammad kai salati ga annabi Muhammad wa alihi da alayensa ali Jafaru ali Aliyu ali Aqil ali Abbas wa sallama da aminci bayan nan
قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل إيار بن موسى بن إياد اليحسبي رحمة الله عليه قال الفقيه malam masanin fiqh ya faɗa alƙari al-imamu shugaba al-hafizu mahaddacin hadisai da yawa abul faralu yana da babban ɗansa faralu shi yasa ake kiransa da abul faralu iyad bin musa sunansa ne iyad dan musa dan iyad al-yahsabi nan ake nasabta yi zuwa ga yahsabi ana nasabta yi zuwa ga yahsabu yahsabu din ana kiransa yahsabu bin malik kabila ce daga humairul yaman daga can mutanen yamaniya
ورآه مرمى
allabi ne sarkin da laina duna hukuma bayan Allah mun ta ba wani mataga in daga daga Allah an tsaya ba a cewa bayan Allah da wani abu babu ba maganan bayan nan kana magana da mutum in ka iya cewa an ka zo garin nan ka ce bayan garin nan ne ne za a gaya ma to ya Allah ba cewa bayan sa kaza ne in ka je gun sa ka tsaya ba a nema masa baya bai da bayan baya bai da gaban gaba eh kuma bai da farkon faruwa bai da ƙarshen karewa to shi yasa malam yace allazi laysa dunahu kuma bayan sa mun ta ba wani mataga wala wara'ahu ko bayan sa marama babu wani abin buri babu yi muku tabbasin wanda za a daso wannan kuma an dauko ne daga fadan annabi ne ce laysa wara allahi marama wala muntaha laysa gairu ai ba adahu muka sai da lil wara wani manufa ga talakai in ka zo gun Allah ka tafi dan sau da yawa in anan duniya ne in ana da bukata za ka iya cewa bari in je gun ciyama in ya ki biya ma sai ka ce bari in je gun dan majalisa in ya biyo sai ka ce bari in je gun sanata ka ce a shi Allah in an je gun sa an tsaya bayan sa ba a naho wani kurin daga shi shi ne a gun sa za a tsaya sai dai a dubi babban bafadansa a kama kafa da yi ne annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم Mhm.
الظاهر لا تكيلا ولا وهما zahiri shi Allah sarki ne na bayyane bil adillati dalatu akwai adilla mai shirwa ala wujudihi ga bayanan Allah samuwar wa kamalu karamihi da cikan karamcinsa wa judihi da kyautansa la ainul haqiqati fi shuhudi a ido ni na haqiqa ana shaida Allah yaqina la takayyilu wa man ba'a tsammanin Allah da zato Allah dama mabayyani ne shi yasa ake cewa mabayyani ne amma ba a fili ba eh mabayyani ne ba a fili ba tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru billahi ba ta haliku in za ka yi tunani ya Allah yake kai halitta cikin kai tunani cikin halittan Allah ba a tunani cikin yaya Allah yake duk wanda ya tunani cikin yaya Allah yake zai fada halaka shi yasa wani malami da zai yabi Allah ya gaya mana shi ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ففي كل شيء كون عبد ينكغني له آية أخوي علامة تدل وان ذي هريما على أنه واحد أن الله هي كومي يعني الله ذي نونا ما وانا هذا جيجين كان كيا كده هنن كذا هذا فالله ني ألو للن هاكوري نعم أنك يا فألو ني للن هاكوري غاية جيجين كان نونا ما تدل على أنه واحد على باطن البادن تقدسا لا أما albadi na Allah na ɓoye ne ya tsarkaka la'aduman ba wai da sashe ba ne shi ne ake cewa mabayani ba a fili ba na ɓoye ba da shamakin ɓuya ba shi Allah na ɓoye ne amma kuma ya tsarkaka udumin a ce an rasa Allah inna ba da ni ne kuma yana nan shi ko na ɓoye amma ba da shamakin ɓuya ba wasiya kulle shi واسع كل شيء رحمة وإلما wasiya kullu shi rahmatan rahman Allah ya lawace komai wa ilimin da iliminsa da iliminsa da rahmansa ya lawace komai akwai ayan da yake rabbana wa fi da kullu shi rahmatan wa ilim rahmansa da ilimin Allah ya lawace komai mhm.
وأسبق على أوليائه نعما أما Yanzu baga Allah sarki ne da yalwata a kamala bin rahmat da ya cika sa da rahama ka zadan ake ne wal ilmal muqtasu da ilimin da aka ke babil hidaya da shirya ala awliya'ihil mu'minina ga waliyan Allah mu'mini ala qadar kamalatihim gwargwadon cikansu wa maratibi halatihim da daukakan halayensu ni'iman umman Allah ya gama musu ni'ima cikakke kowane wali da irin nasa daraja akwai waliyin da yi karamarsa tana bayyana nan da nan zai bayyana karama Allah ne ya yarda da haka akwai waliyin da wali ne amma bai sai ya bayyana karama ba ko yana so sai dai wani yayi Allah ya ga dama shi Allah ya bayyana karama ta akwai waliyin da shi kuma karama ta zama ta bayyanan karaman yasa ba a ganin karama irin sai shehu tijjani abul abbas su kullum a karama suke kullum a karama suke shi yasa ba- ba a maganin karama don an tambaya ga ce shehu yaya batun karama ya ce a to karama ba na yara ba ne mace ta kai shekara hamsin tana haida ne aka ce ai ai larura ce ai mun mun zama dattijo mun fi karfin haida haka shehu tijjani ya faɗa to shi kullum a karama yake yasa ba a magani amma idan sa da tsarin jelani to kaga a zamanin su su sahib da karamati ne su suna bayyana karama a kullum duk da haka kuma darajarsa bai kai ni shehu tijani ba amma a zamanin sa din abdulkadir jelanin babu irin sa amma daga zamanin shehu mahatayin kiyama babu irin shehu tijani amma su shehu tijani ba sa bayyana karamar don wata rana ya fito daga sallan juma'a ku je ku duba littafin da ake kira da ya kusatul farida ya zo kubar gidansa ya tsugunna shehun namu sai ya ce a yanzu mun kai matsayin adakarar jelani ko mun ɗora masa igiya igiya guda arba'in wanda shi ba shi da shi haka yau ta ya faɗa mun tadda shi kuma har mun ɗora masa maki wanda ba shi da shi to kaga shehun namu karama shi sai dai almajiransa irin su aliyu nazifi aliyu kimasi aliyu harazimi su muhammadu gali su suke bayyana karama mun shehu su shi kullum a karama yake yasa ba a gani ai to amma kama da ƙarin jelani shi kaga sahibul karamatin irin su junaidu irin su abu yazid da basudani irin su bashir lahabi to suna bayyana wasu waliyan kuma su su waliyan ne amma ba su yi sama karama ta fito ba sai dai lokaci bayan lokaci an Allah ya ga dama sai ya bayyana karama ta su to yi yasa aka ce wayannan waliyan na Allah haƙiƙa Allah ya lullube su da ni'imomi kuma Allah ya ba su daraja umman an ba wasu a keɓe kuma wasu an haɗa musu kowa da kowa saboda ya faɗa wa rahmati wasi da kulli shayin ba za uku duba lillali na ya taɓona ka bi dalili kenan Mm.
وبعث فيهم رسولا من أنفسهم قربا وأجبا ko ba aka arsalan lahu bihim sai Allah ya aiko wa waliyan waliyan nasa wali ajli abaihi a dalilin masoya Allah madaukakin sarki ya aiko rasulan manzo kamar yadda Qur'ani ya faɗa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya aiko da manzo nabiyan annabi mursalan manzo amara Allah ya umarce ya bi ta baligar risalati ya iya da manzanci mausuban wanda ana sufata bi kaunihi min an husihim ai daga kawunansu an husihim daga kawunansu wata daraja ce a ce yau Allah ya aiko muku manzo daga cikin ku wannan manzo da Allah ya aiko kuma urban wa ujima da larabawa da sauran yare in an ce ujiman ajami wai ba wasu yare bane duk yaren duniya in ka ware larabci ajami din ne kuma duk yaren duniya in dai ba larabcin bane ajami ne su larabawa su ne yare su larabawa kwaya ne na yare kwaya ne na yare sauran yaren na duniya duk dusa ne saboda larabci da ya ka sauke alkur'ani kuma annabin mu balarabe in Allah ya sa mun je aljanna da larabci ake zance ba da kowane yare ba to sai da Allah ya duba kwaya na larabci wanda babu irinsa na yare shi Allah ya zaba wa annabi Muhammadu sauran yare gaba ɗaya akwai biyu amma yare ba uku akwai ɗaya yawancin yaren kai bincike babu biyu sai dai uku amma larabci za ka samu ɗaya za ka samu biyu a larabci za ka samu uku da yanzu kai ba haushe ne za ka kira mutum da ya kaci ka ɗora hankalin annabi sosai ya rinjaya eh sai ya rinjaya shi yasa annabi Allah ya baya hankalin da duk duniyan ka hada guri da bai kai nasa wa ilimin da sanyin hali duk sanyin halin mutanen duniya ka tara su guri daya ka dauki sanyin halin annabi ka dora sai ya rinjaya irin wanda ake sufata a hanahu da mai sanyin hali to annabi shine shugaban masu sanyin hali gaba daya
وأوفرهم وأوفرهم علما وفهما وأوفرهم النبي يبو كوا تكا علمي وفهما da fahimta bayan ilimin kuma shi Allah ya ba ilimi ya ba fahimta shi annabi dure ma Allah ya masa dure kuma dama hakan Allah yake sai da ya tsaga kirjinsa aka wanke duk dauda aka danga cika kirjin da ilimi zuciyar aka cika irin yadda Allah yake so haka yi wa annabi aka cika masa da ilimi don annabi bai da malami Allah ne malaminsa amma duk mutumin da aka ce ma bai da malami ta waya ne gare shi yanzu ka zo gona ma gaisa waye malaminka malam wane waye malaminka wane in ka datse ba ka da malami to kaga man la sheka lahu ai shedani shekahu duk wanda aka ce bai da malami shedan ne malaminsa amma annabi Allah ne malaminsa Allah ne malamin kuma duk wani wali da ka gani a ya samu irin wannan baiwan dalilin annabi ne ka daina kwatanta shi kamar su kururu da Allah ya ce mun bashi ilimi to duk alfarman annabi aka yi musu mala'ikun Allah annabawan Allah mursalan Allah duk mutumin da kaga ya tafi akan wannan minwalin kajuwa ne ya samu ilimi ba malami to ka ce alfarman annabi aka yi masa hakan baya yoyuwa sai darajar annabi shi annabi shine haƙiƙanin ƙwaya wanda Allah ya halitta kowa ka gani dusa ne daga annabi ne kuma duk abin da za ga Allah yau wani kowane irin abu ne kare abin ya razanar da kai in ka ga an yi to an masa abin ne a dalilin annabi Muhammad to ya za a barahum annabi ya bi su shiga ilimin wajen ilimi wa faman kuma da fahimta wa aqwahum yaqinan wa azma wa aqwahum annabi ne yafi kowa tsanani wajen yaƙini Allah ya bayi yaƙini ilimi da Allah ya bashi wa azaman da himma annabi ya fi kowa himma dan lokacin da Allah ya ce fito ka je yaƙi ko kai kare ne shi kare din azu ya fita daga baya mutane suka bi bayansa wata rana a Madina aka ji wani abu ya razanar da mutane ya tsoratar da mutane to mutanen garin suna fita suka ce bari mu ga ko ne wannan fitan da za su yi sai ga annabi yana dawo a kan jaki na ko doki ne na abu dalha wanda baya sauri to sai ga jakin ya ce ina za ku je ne ya ce ga ga ya ce lan tarau kar ku ji tsoro wannan abin da ya faru ai na je na gama da shi na dawo ai mutanen gari sun fita to har ya dawo da takobi yana rataye a wuyansa to yasa annabi ya fi kowa shi eh duk wanda kaga ya bi Allah annabi ne nuna ma abu Allah annaba dubu dari da dubu ashirin da dubu hudu annabi ne nuna musu Allah lokacin da Allah ya tajalli annabi ya ga zati annaba sai ga zati sai annabi ya ce la ilaha illallah sai annabawan su ma suka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah annabi ya faɗa faɗan la ilaha illallah annabawan suka faɗa annabi ya faɗa annabawan suka faɗa to yasa ake cewa limamin annabawa to lokacin da ya faɗa hailalar nan sau uku sai zafi ya ce da annabawa kuna ga yana girmama ni ba za ku girmama shi ba sai annaba suka ce ya ubangiji ne za ku ce ku ce muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yi ne annabawan suka faɗi muhammadin rasulullah Allah ne ya faɗi Muhammadu Rasulullahi sai annaba wanda ya fara faɗan Muhammadu Rasulullahi Allah ne wanda kuma ya fara faɗan la ilaha illallah annabi ne annabi ya fara faɗan la ilaha illallah wasallam sannan annabawa suka koya suka faɗa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara faɗin Muhammadin Rasulullahi da niyan girmama annabi zati ne sannan annabawa suka ji daga zati suka samu daman girmama annabi kaga Allah ne ya koya wa annabawa yanda za su girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yasa annabi sallallahu alaihi wasallam to ya fi kowa azam gaba kaɗan وأشدهم بهم رأفة ورهما wa shaddahum shine yafi tsanani bihim da su rahabata shine wajen ƙarin rahama wa rahama da kuma jin kai annabi ya fi kowa tsananin wato rahama shine ƙarin rahama wa rahama da jin kai duk wanda zaka ji an ce wani ya ji kai to babu irin annabi dan shi Allah haka yi saboda ya ce bil mu'minina ra'uhur rahim da mu'mini ne rangwami ne mai jin kai ne annan mai jin kai ne duk abin da za a yi na ranar lahira da halin da za a yi da kowane annabi in ka je ka ga mambaransa da annabin a gaba ne amma mambarin annabi babu kowa annabi bai shiga ta zama ba yayi nan yayi nan duk faman da yake akan al'umman sa yake kuma saboda tsananin rahama saboda tsananin jin kai to bai samu zama ba yana ta al'umman sa amma sauran annabawa suna zaune amma shi bai samu ta zama ba shi yasa lokacin da zai bar duniya a daidai lokacin da zai bar duniya sai da na ali da ya kare kirjinsa sai ji yana cewa ummati ummati ummati har aka zare ransa abin da yake fita kenan a bakinsa to saboda haka diya da kaji kana son annabi abin da annabi ya ma ba za ka biya shi ba sai dai Allah ya biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam زكاه روحا وجسما zakahu Allah ya tsarkake annabi ruwan wajen rai waje saman da jikinsa ranka Allah ya tsarkake jikinsa ma Allah ya tsarkake masa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne masa wannan eh a jikinsa inda za a gane a tsarkake yake in ka duba bulugar maran fi adillatil lihkam akwai lokacin da annabi ya ga abin nan a jikinsa shine da ya kankare ya sallah ai ba najasa bane shi duk abin da zai fito a jikin annabi ba najasa ba ka ga bawalin sa baraka ta dauka ta shanye inshallah yace ba ke ba ciwon ciki jinin sa kuma kana gani wannan sahabi da yawa annabi kaho abdullahi ibnu zubair ya shanye jinin annabi kuma in ya haka da hannunsa zamanin ɗari an kawo ruwa ya wanke wannan ruwan in ka ɗauka ka sha arziki kake nema karatu kake nema ilimi kake nema sai Allah ya baka ummi na ayya ta ce ya rasulullah kana cewa kana zuwa ban ɗaki tsugunna amma ba ma ganin komai sai kan yi alamusu ya ce to ai mu annaba duk abin da ya fito a jikinmu ƙasa ce za ta tsage ta haɗe wannan abin da ya fito a jikinmu to kaga wannan shine tsarkaka na jiki waru kuma da rai ran sa jiki a ran ma a tsarkake yake zuciyarsa kuma sai da jibri da mika'ilu aka tsaga kirjinsa aka fito da zuciyar aka wanke aka wanke aka niyar Allah ya wanke wa annabi zuciyar ya gyara masa ruhinsa ya wanke sannan kuma Allah ya tsarkake jikinsa duk abin da ka sani a jikin annabi tsarkake ne daban yake da na sauran mutane saboda haka jahilci ne ka ce da annabi ka hada shi da wani mutum ba hada shi da ko ko a mala'ika ba ka gama shi da wani bare da mutum a mala'ika ma ba ka gama annabi da kowa yau duk yaransa ne jibrilu mika'ilu isra'ilu azra'ilu yaran annabi ne shi yasa ba a gama shi da kowa annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk yaransa ne da aikin da kaga annaba suna yi shi suka taya aiki ai shi suka taya aiki duk gabatar da annabi suke a lokacin da ya zo kuma Allah ya bayyana shi aikinsa suka yi wanda ka sa kuma suna ma aikin ka kuma an haɗa ka da su ai kaga ba zai yi ba ai ko aljanna da kake gani ita ma annabi take wa hidima wuta Allah ya kirkire ta ne Allah ya halitta wuta dan makiyan annabi to ba ma wannan ba duk abin da Allah ya bayi nasa daban yake ai yanzu a cikin littattafai gaba ɗaya kaga littafi irin na annabi za mu yi imani da kowane littafi amma a littafi da daraja ai babu irin littafin annabi ko babu ai ba zai yi fa'ida ba to yi ne yace asharaka Allahu qalbi Allah ya haskaka zuciyata wa qalbaka da zuciyanka gaba ka dan بأنوار اليقين
da anwara haske da wannan hasken ba na komai ba anwara yaqin sai da haske na yaqin ya zo anwa'in anwarihi nau'i nau'i na ilimi na ce min ilimin yaqini na ilimin yaqini wa ainul yaqini da wa haqqul yaqini duk wannan ana bukata a same su da anwarul ilmul yaqini da anwarul ainul yaqini da anwarul haqqul yaqini ala qadar maratibil arifin wannan kuma yana zuwa gurgurdan darajojin masana Allah fi mayadi ne dini wanda zake shiga fagen addini wanda daraja ya kai daraja to zai samu ilmul yaqini sai gane ilmul yaqini abinda aka yi Allah cikin ikonsa kuma sai ya nuna masa wanda kuma daraja ya fice ilmin yaki ne zai fada haƙuri yaki ne kamar annabi ibrahim da ya ce ka zalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin daga haƙuri yaki ne din nan kuma sai a koma aina da yaki ne kaga are ne kai batu yi da mauti qala awalam kun to kaga an tare daga ainul yaqini zuwa haƙuri yaqini to haka matakin yake wani yana matakin ilmul yaqini wani yana matakin ainul yaqini wani yana matakin haqqul yaqini kuma daraja ce ake tarar da ita ɗaya bayan ɗaya wanda ya zauna ilmul yaqini kamar wannan karatun da muke baka labari a gaya ma ka yadda baka gani ba to ilmul yaqini ne wanda kuma ka zo mu sha fatan ka ga abin to ya koma kuma ainul yaqini ran da kuma abin da kai ka aikata yi to ya zama haƙul yaqini to yi ne yasa ya ce Allah ya ba mu irin wannan daraja na ilimi daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan har mu tunkari matakin da za mu je mu ga abin zahiri
wala dafa li wala ka bima la dafa bi awliya ihil muttaqin wala dafa li Allah ya tausasa baiwa gare ni ni kaina in ji alƙali dan za ka yi addu'a kanka za ka fara yi wa walaka da kai ka gani na yi wa kaina kuma sai na maka haka al'amarin yake saboda koyi da annabi nuhu yace rabbi gifirli wa liwalidayya sai da yace rabbi gifirli sai yace wa liwalidayya wa liman da kala baiti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat to ka ji dalili addu'a da farko kanka za ka yi wa in kai wa kanka kuma sai kai wa iyayenka daga iyayenka kuma sai kai wa al'umman annabi shine yace la dabali wa laka da ni da kai da Allah ya tausasa mana bima da dafa bi auliya da abin da Allah ya tausasa wa waliyansa almuttaqina ma tsoron Allah waliyai ma tsoron Allah irin tausasa wanda Allah ya musu dan Allah waladihum bi ibadihi ne ya rubu man yasha bi ghairi hisabi ya dubu wancan nasi na Qur'ani ya sa yi wannan addu'a allazi allazina sharrafahum Allah bi nuzul qudsihi allazina sune wa inda sharrafahum Allah Allah Allah ya daga darajar su ya dauka su binuzuli kudufi da masaukinsa na kudufi shine kudufi kamar yadda muke gaya muku haziyartul kudufi ko wani gu ne wanda aljanna ne amma ranar lahira idan Allah ya yi sai Allah ya ce da jibril ya ɗauko wannan aljanna ya kawo ya ajiye a kusa da al'arshi to daga nan kuma annabi da annaba da sauran bayan Allah za su je ziyarar ubangiji to sun je duk mai tsoron Allah zai sauka wannan kudusin eh za a zo na ziyaran Allah shekara dubu ɗari to nan dubu ɗarin da za a zauna Allah ya ta wa mutane gara to wannan ba kowa ne zai je ba yan aljannan suna nan amma ba kowa za a je da shi ziyaran Allah ba sai masu tsoron Allah eh za a ware wasu mutane in san ka da annabi yayi yawa to za ka samu zuwa kudusin wannan bayan an dawo kuma za a je ziyaran annabi za a yi shekara dubu hamsin bayan an dawo kuma za a je ziyarar sai da na abubakar za a yi shekara ashirin da biyar sai da na umar za a yi shekara sha biyu sai da na usman za a yi shekara dubu shida to mai ruwan bai rahoto na sai da na ali ba amma muna yi kinin na sai da na ali ayi dubu uku himana to Allah shi ne masani to tsoron Allah ne zai sa a ji a soga wannan kudusan ina fata kun fahimta wa auhashahum am wa auhashahum min al-khaliqati bi unsihi wa auhashahum kuma yi ne zai ibe musu hasu min al-khaliqati da halatta bi unsihi da ibe hasu duk mutumin da ya ji daɗi da Allah to ba zai ƙara yarda da wannan ya zauna abun wani ba kullum hankalinsa yana gurin Allah zai ga ruhin yana bi maka da sirgin inda malikin muka tadde to kaji wa kasahum min ma'rifatihi wa mushahadati ajaibi malakutihi wa athari qudratihi wannan wa kasahum Allah ya kebe su min ma'rifatihi ga ma'arifa duk mutumin da ya samu ma'arifa sanin Allah ya huta to sanin Allah da jahilci baya yiwuwa dole sai da ilimi idan mutum ya nemi ilimi na addini kaɗan daga cikin wasu abubuwa da ake bukata to daga baya kuma sai ya koma ilimi na ɗariƙan mu na tijjaniya to nan ne kuma shi kenan sai a ɗora ka hanya na ma'arifa kamar tarbiyatul azkar kamar usulu daga nan kuma sai a yi ta zuwa hanyoyin da malamai dai za su rene ka har ya kai ga yadda mutum zai faɗa halara to anan ne mutum zai ga gani an keɓe da ma'arifa a ce wani ya san Allah wani yana da ilimin ma'arifa shi yasa shi Ibrahim ya ce da shi Ibrahim shehu Jibril mazul ma'arif shine kansa hunne ma'arifati suna da ma'arifa ga ubangiji wa mushahadatu anan ne za su halarci ajaibu malakuti abin mamaki na masarauta na Allah shine masarautan Allah shine malakuti mutum zai dinga ganin abin da yake karkashin al'ari ma sai Allah ya nuna masa wasu kuma suna ganin abin da yake allallawil mahuz kamar sa alƙadaban alƙadabi kamar su baitul izzati kamar su baitul ma'mur falakai burujai duk sai Allah ya yi hijabi abin ya kai da haka shehu tijani radiyallahu anhu an yi wa jibrilu tambaya aka ce jibrilu ai mala'iku ko sun san shehu tijani kuwa sai jibril ya ce to ai sanan da suka yi shehu tijani duk da ma ni ne shugaban su sanan da mala'iku suka yi shehu tijani ya fi sanan da ni mala'iku suka mu ko ni jibrilu sanan da suka yi shehu tijani bai kai sanan da sanan da suka mu bai kai yadda aka yi shehu tijani ba to kaga ma'arifa ce ta sa kaga gashi nan malawul a'ala ne amma sun fi sanin shehu tijani da jibrilu in kun duba littafin durratul karida za ku ga wannan to ma ba arifa ne shi mutumin da ya san Allah ya huta komai ma da kake gani ai na Allah ne to ana so kuma kai ga wannan manzila dole sai ya rike kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam in hausa sun faɗa kayan Allah na annabi ne ba wani abu da Allah zai baka duk abin da ka sani na Allah na annabi ne in ka rike kafa da annabi to duk abin da kake nema gun Allah ba zai baka wahala ba in dai an kaddara ma cin fila zai za ka samu abu to in ba kaddara ma ba ko zai baka je da yadda kake nema saboda haka ma'arifa ita ce take kawo haka wa mushahadatu ajaibi suna halatta abin mamaki malakutihi na masarautar ubangiji wa asari qudratihi wa tare da gurabu kudrati na ikonsa min mudaliya da masanu'ati wajen tsinkaye da ayyukan Allah shine masanu'ati ayyuka na Allah kamar ruwan sama ai kaga aikin Allah ne to da shekara guga ɗaya ne a zubar anan a zubar anan a zubar anan har kwana ɗari da sittin da biyar zai kewaye ba gama zubarwa ba kuma an sake ɗauka kogin guga ɗin wannan ka duba ya yi sa'aya wani ruwan da kankara wani ruwan ba kankara wani hadarin da walƙiya wani ba walƙiya wani da cida wani ba cida ka duba dai aikin Allah ka gani dai ka dubi sama dai ba gofa amma gini inda ya babba yanzu ko masallacin nan ne ka za akwai rukuni rukuni ya tsare masallacin to amma aikin da za a gani kuɗin ka duba za a ga ai wannan aikin na Allah ne ka duba yadda aka yi sama duk iya yawan duniya ba ginshikin sama dan da za a buro ginshikin sama ba girman ginshikin ba zai kai daga nan zuwa kano ginshiki guda ɗaya ma kenan to amma babu duk inda za ku tafi ba za ka ci karo da wani ginshiki ba kuma ƙasar nan da mutum ne ya shimfiɗa ta aka yi ta da kaga ai an dinga kafa rodi da yawa cikin ruwa ko ko a cikin teku wanda ruwan zai janya amma Allah da ya ce kun shi kenan subhana mun kaza inahu bainal kafi wan nun shi aikin sa daban yake
lima mala qulubahum habratan in dai mutum ya ga wannan aikin Allah to bi ma mala za a ga su waliyan Allah ya cika kulubun zuciyarsa habar za a ga farin ciki ya cika zuciyarsu sun zauna ne tsakanin haka ga ga ganin kwarjinin Allah ga kuma san Allah ga tsoron Allah an zauna tsakanin a targibu wa tarhibu bainal kofi ar rijal to haka waliyan Allah suke duba idan sun duba abin da yake malakutansa da masarautansa sai su yi mamaki idan sun duba hukubansa da kudurinsa kuma sai su dinga kuka ana kuka tsakanin kuka da murmushi ake zaune wani yayin su ga abin mamakin su yi murmushi wani yayin su ga ikonsa da karfin ikonsa dinga kuka tun nan kana so ka ga wannan ka yi kukan ka dubu wuta mana duk wannan watan na duniya hayaki ne to kagan kaga hayaki ne yaya wutan da aka yi tanadi a lahira wannan na duniya ma ya kaga yadda yake shi fa wuta ba duka za a yi da magirbi ba ba da fartanya ba ba da ba da wannan ba da abin nan ba tabarya ba amma kurin kana sa abu a wuta malam yanzu nan zai canza kuma zai zama babu ga zatan abin a sarari kuma zai mai da zatan ma babu ya isa aya ba taba ba ba ce da abin ka san al'adan abu sai ka daddake shi kurin ka sa wuta ka ba da guri shi wutan ko ba karfi ne da shi ba in yana cin abin ka ya haka da magirbi ko ka ya haka da wani turmi sai ka sa ta ciki ya fice amma a rahin karfin naka kuma ya fi karfin abu mai karfi an jima zai ya soya abin ya mai da yi ba ko ya mai da yi kayi kayin ma zai ka nema ka rasa kuma gashi nan ba wani abu ne za ka gani kuma Allah ya nuna ikonsa azabarsa da ikonsa yana cikin wannan wuta ka duba sanyi dai ka gani in ka nemi sanyin ma sai ka rasa ba wani abu bane amma yanzu sanyin shi ma sai ya kai ya eh ba komai bane ka dauki abu yanzu mai rai ka jefa shi a firje ka ce ka huta an ji masu ya mutu a cikin sanyin kuma hukuba ta ta take yadda yake da hukuba zafi to haka yake da hukuba sanyin abin da zafin zai yi sanyin shi ma ana so sai yi don ka ga wannan duk abin da ka kana yi in Allah ya ce da wani yayi ma zai iya yi abin ba wani wahala zai ba Allah ba kuma zalika ala Allah bi aziz in ya ga dama sai ajiye rayuwar a sanyi sai ajiye rayuwar a zafin kuma mutuwar su ma ya sa shi a zafin ya sa a sanyi sau da yawa in sanyin ya dame ka in za ka mutu sai a ɗauka kara ka a wuta ana haka kuma a wutan sai ka rayu shi wannan mai kai yawan kuma rayuwar kaga ta koma cikinsa haka ne idan zamanin azumin nan yayi zafi ka rasa inda za ka sa kankan ka ɗau ruwa mai sanyi ka zuba kanka kuma sai ka samu rayuwa daga an sha ruwa ka ɗauki ruwa mai sanyi kana sha kana sha kuma sai ka ji hankali kuma ka dawo hayyacinka kuma idan an ɗauka an jefa ka a firji sai ka mutu kuma in ka sha abu mai sanyi kuma sai ka rayu kaga a cikin sanyin akwai rayuwa a cikin sanyin kuma ya sa hukumar ya sa rahama rahamar da hukumar duk ya cusa sa sanyi azabar da kuma rahamar ya cusa sa a wutar in ya ga dama a wutan ma sai a rayu tun da yanzu mota da kake tafiya ya kan wuta kake amma daga wani garin zuwa wani gari sai ka gani nan da nan an zo da sauri ai ko an samu rayuwa jirgin sama da an ta sama ai wuta ce kaga a wutar ne aka samu rayuwar har aka je maka cikin awanni hudu ko biyar aka je aka dawo jirgin ruwa daga gani ai wuta ne fetur yake sha ana kona yi wuta yana zuba ana jin zafin wuta jirgin yake tafiya tafiya da za a yi ta shekara sai a yi ta awa biyu ko uku kaga a wutan kuma an samu rayuwa ikon Allah kuma a wutan kuma sai a yi azabar mutuwan kuma tana wutan idan wuta yana ci aka ɗauka mutum aka je ba ba zai rayu kuma inda kawo mota ka zauna shiru a gargashin ka wuta ne kuma kana kan wutan a wutan kuma ka samu rayuwar kowanne in ka duba ka dinga mamakin wannan ka dinga ganin ikon sa akan wannan eh wani yayin kai dariya wani yayin kai kuka idan ka ga iko na sarki rabbul izzati
wa wallahu qulahum fi azamatihi hayratan ko wala qulahu bayan nan kuma Allah cikin ikonsa da yadansa hankalinsa gaba daya ai suna lura fi azamati gaba ɗaya hankalin ya juya cikin ganin girman Allah in ya juya ya kalli girman Allah kuma shi kenan habarata sai ya gani hankalin gaba ɗaya ta cika da murna in daga girman Allah ko kuma hairatan ne ko sai ya gani gaba ɗaya mutum ya ɗima wuce faja'alu faj'alu hammahum bihi wahida waɗannan waliyai sun sanya himmansu gaba ɗaya Allah ne himmansu da tsaye da addinin Allah da kula da haƙoƙin uluhiya da kuma nacewa da ubudiya wajen ibada waye da himma ce guda ɗaya Allah ka da yake bautawa ba kamar mu bane himman ka gaba ɗaya yana cikin ka ko kuma himman ka yana ƴaƴanka duk babu su himmar su gaba ɗaya ta tafi kan bautan Allah da ganin girman Allah walam yarau fi darain ghayrahu mushahadan walam yarau ayyata ido ba su kudure ba ba su gani fi dare ne duniya da lahira mu shahada a ganin ido babu wani wanda suke gani idan ba Allah ba wannan su ne mafuna dan san bada ala kulli shay'in ma kana Allah badin duk abin da babu Allah su abun su ba ruwan su duk abin da za su gani a cikin shi manzo kurin Allah ne Allah kadai suke gani to je ga wanda suka narke haka to da mutanen mu na yanzu ake samun bambanci mutum ne baya ganin komai sai Allah firansa ya zo na Allah tahinsa Allah tafiyansa ma yana tafiya kurin Allah yake gani in zai kwanta barci ma Allah yake gani in yayi shiru yana dubawa yana tunani da wannan abubuwa na Allah malam ya ga saman nan aikin Allah ne ƙasa aikin Allah ne ka duba yadda damuna za a yi ƙasa ya mutu ya tsirar da shuke-shuke duk aikin Allah ne to dare da rana in kaga suna kuka to hukumar Allah suka gani idan suna murmushi kuma rahamar Allah suka gani to yasa gaba ɗaya himma ta su ta zama ɗaya shine Allah shi yasa yanzu kai din nan sun kalle ka haka in sun kalle ka kurin aya suke gani a jikinka tunda kan nan naka mun jaye ne haka daga ka haka ne cikinka mun jaye ne tsakanin cinyoyinka dal kaga aya ne hannun nan naka idan sun gani kaga kan kai Allahu ne wannan ma Allahu ne to yi yasa sun ga abu sai su kaje sun ce Allah to yi ne za ka ji mutumin yanzu ya ce me wannan ka nuna masa ya ce Allah ba fa irin wannan ake nufi ba a nuna ma abu ka ce Allah ba wannan ake nufi ba mutum ne dare da rana ya narke ba abin da yake gani sai Allah kai din da kake magana da ya ce ma in an ce da kai Allah yana nufin kurin bawan Allah bawan Allah to amma mutanen mu ne yanzu sai a nuna me wannan Allah ne ai wani ya samu yayi kaza ba haka bane ba yadda za a yi ana ganin shi abin kana ganin sa shi kadai kake gani ba ka ganin komai komai idan ka yare sai shi kake gani haka ne to saboda haka su akan san Allah da bin Allah sun kai wannan matsayin su Allah suke gani a komai abin da yasa suka mai da komai haka to ai ba mai yi sai Allah kuma kai da kake tafiya ma baka yi saka tafi da kanka ba Allah ne yake tafiya da kai in ka zauna Allah ne ya zaunar da kai in ka tahe Allah ne ya tahe ka in ka kwanta Allah ne ya kwantar da kai shi ya yi ka to nan gaba su tun da kai da wanda ya yi ka to an daina ganin ka ana kallon wanda ya yi ka to irin waɗannan su ne sai su ce an yi usulu sun sadu da zati gaba ɗaya zuciyar kullum zuciyar ta tafi gurin Allah to ka ji waliyan Allah ne da suka san Allah amma ne yanzu kudin shirka suke yi ba yadda za a nuna ma wani mahuci ko wani hula ko wani abu wai kudin ka ce Allah ne dan kai kai wasu adoyi ba haka ake nufi ba ba zai yi wannan kuma harka ce da jahilai suke ganin ta malamai suka gaya musu sun ji labari a gun bayan Allah na gari sun faɗa su ma sun ɗauka ba aikace ba duk mutumin da ya kai ga wannan manzila za a ga a duniya ka zuba masa ido baya san ma duniya ba ruwanta da ita kuma bai damu da ita ba kulliyarsa gaba ɗaya Allah yake gani to saboda ku daina horar da almajirai ku dinga ce da mutane wane ne wannan ne wannan kana nuna har mutum yana cewa Allah ne a ji a tara Allah da wani mu ba ciki magana ne ake na wanda suka san Allah ba sa ganin komai sai Allah sun san Allah sun bi Allah sau da kafa kuma sun ji tsoron Allah sun kiyaye wanda idanunsa baya ganin komai zuciyar idaniyan ba ta hangen komai sai Allah su ne wanda ruhinsu Allah ya ɗauka ya kai ga fi maka a sidikin inda maliki muka taddar to su yanzu malam yake magana a kansu
fahim bi mushahadati jamalihi wa jalalihi yatana'amun to Allah ya ce wayannan da muke muka magana fahim su wayannan waliyai bi mushahadati jamalihi kullun suna halartar jamali na Allah jamalihi ne ramansa da abubuwa yanzu na za ka gani wa jalalihi da jalalansa girmansa ya ta na'amun aihi suke ni'imtuwa ya ta mata'un ya ta aishun wal ma'ana annahum bi mudaliyati sifatil in'am wala'ihi wa na'uti bala'ihi wa ibtila'ihi ya talazzazuna suke jin daɗi fasawa indahum min hatu agunsu yana daidai wa mihnatu da baiwa da jarraba agunsu ɗaya Yeah, fine.